إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin tara ga watan jumadal ula hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau litinin a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato littafi mai suna la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma ta tauhidi da kuma sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta wallafar babban malami muhammad bin sa'id rislan muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Allah ya sa karatun da muke ya zamo hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. A darasin da muka tsaya a baya shi ne darasinmu na 28 daidai a cikin na 29 a wannan littafi. Yau insha Allahu zai zama darasi na 30. Kuma muna gaba ta biyu na wannan littafi ɗin abin da ya shafi sharuɗa na wannan kalma abubuwan da suke warware ta gaba na uku kenan ko muna gaba ta uku abubuwan da suke warware wannan kalma ta la ilaha illallah bi ma'ana suke warware musuluncin mutum sukan zama sanadiyar mutum ya ridda ya bar musulunci Allah ya tsare mu da su kuma mun karanta na farko insha Allah yau zamu tashi a na biyu a kuma farkon shafi na hamsin da hudu na farko malam ya ce shi ne shirka wanda mun yi bayanin shirka a baya na biyu kuma yau malam ya ce an naƙidu sani shi ne man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'ita ya da'uhum wa yas'aluhum wa ya tawakkalu alaihim kafara ijma'an Mala ya ce abin da ke warware kalmar la ilaha illallah na mutum na biyu ko yake sabauta mutum ya ridda ya bar musulunci Allah ya tsare mu shi ne ce wanda ya sanya tsakaninsa da Allah ya sanya wasu tsani tsakaninsa da Allah ya zamto yana roƙonsu yana addu'a yana kiransu lokacin da yake da wata buƙatuwa ko zai shiga matsala to wani kuma yake kira koma bayan Allah ba Allah yake neman ya zo ya taimake shi ba yana kuma roƙonsu yana dogaro da waɗannan abubuwan da ya sa su a matsayin tsani tsakaninsa da Allah Malam ya ce, To, bisa ijima'in malaman musulunci ga baki ɗaya wannan ya kafirta, Allah ya tsare mu daga haka. Ina ma'anar haka mutum na iya shiga wani yanayi da yake buƙatar taimako sai ya kira sunan wani Allah a kan ya taimake shi a kan wannan gabar, ko kuma yana buƙatar wata buƙata ta cin nasara sai kuma ya kira wani Allah a kan ya taimake shi a kan wannan abu. Dukkanin cin nasara ko taimako da kuma akasinta ana nema ne a wurin Allah ana neman taimako da ci gaba da nasara ne a wurin Allah duk wani jawo amfani abin da ya shafi matsala da cutarwa ana neman kariyarsa ne a wurin Allah maɗaukakin sarki ubangiji ta'ala ya datar da mu mala yace wa hadha naw'un min an-naqid al-awwal yace wannan wani nau'i ne daga cikin abun da ke warware musuluncin mutum na farko din nan shine shirka yace to wannan shi ma wani nau'i ne na shirka kenan yana dan fara da wancan yace wa innama yufradu abun sani ana ware shi ne shi kadai wannan wa yuj'alu naw'an mustaqillan kuma ana sanya shi ya zama nau'i ne mai cin gashin kansa likasarati wuqu'ihi saboda yawan aukuwarsa saboda shi wannan ɗin yana yawan aukuwa a cikin al'umma. Wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita duk wanda ya sanya wasu tsani tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki, ya da'uhum li kashfi burri yana kiran waɗannan tsanin domin yaye wata cuta ko wata matsala ko wata damuwa, au jalbin naf'i ko kuma jawo wani amfani. au yas'aluhumu shafa'ata fi alamil barzakh ko kuma yana roƙon su ceto a barzakh a rayuwa ta barzakh au fi halatil ghaiba ko kuma a hali na ghaibi wa yatawakkalu alaihim kuma yana dogaro da su mala yace kafara duk wanda ya haka ya kafirce Allah ya tsare mu ijma'an baina ulama'il muslimina yace wannan fa ijma'i ne tsakanin malaman musulunci min as-sahabati tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabi'in da kuma tabi'ai wa a'immatil huda da ma sauran jagororin shari'a min al-mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha na daga malaman tafsiri da malaman hadisi da kuma malaman fiqh Allah ya sa muna tare yace ana samun wani nau'i na mutane da suke tafiya akan haka yayin da mutum yake da wata bukatuwa to wani mutum ne da yake ganin shi yana masa zaton ko ya ɗauke shi a matsayin babba a wurinsa to wurinsa yake zuwa ya karanta bukatuwarsa akan a masa maganin bukatuwar kuma bukatuwar da ba mai iya yin ta sai Allah maɗaukakin sarki mun ce kullum zamu na bambantawa akwai abin da tsakanin mu'amala ne na ɗan adam ya jefa shi a tsakani amma mutum na da bukatuwa yanzu wani abu ne nasa yake nema na cin nasara a rayuwa misali a ce mulki ne ko wata kujera ce ko wani abu ne dukiya ce to sai ya tafi wajen wani kuma shi yanzu me yake nema arziki yake so yayi akwai wanda suna nan a aqida su shine kawai in baka yi kuɗi ba baka so bane saboda akwai abin da zaka je a maka kayi kuɗi eh zaka je a maka kaza da kaza kayi kuɗi shanu kake kiwo ko awaki ko kaji eh to baka ga daman su bunƙasa bane shago ka bude eh to ga inda zaka je ga abin da za a ma kawai gurin kullun ya zama ci gaba yake yi kullun ya zama bunƙasa yake yi ba tare da kuma an nema a wajen Allah ba mutum na jin kawai wannan abun shi yake haifar masa da wannan wani laya kawai za a bashi abun ne masa a gurin shi kenan an tabbatar masa da kawai shagonsa ya cika an gama ko kullun dukiyarsa da ta yi ta haɓaka wani kuma wasu abubuwa za a je a sa ya je ya yi wanda suka saba wa shari'a wasu kuma wani matsala ce mutum da ya shiga yanzu sata za a iya wa mutum a ce to ka tafi wajen wane kana zuwa kawai za a gaya ma zai gaya ma ga inda abin yake kuma jarabawa saboda jarabawa ta shiga in Allah ya so ya jarrabu imanin mutum kuma ko halaka ta tabbata wa mutum yana zuwa kuma sai kaga hakan ta kasance wani kuma ƙarshen shi ɗani ne mai dabarar bai isa ya ce ga inda yake ba amma zai ƙoƙarin jefa maka damuwa a kwakwalwa zai ce ai kayan yana nan a wuri kaza ko yana nan a cikin gidan wani naka ne sai ya ɗauko wani dangantaka ce ya jefa ma tunanin wane ne ya ɗauka shi dai bai kira ba amma ya jefa maka fitina a ciki kuma yana faruwa musamman akan abin da ya shafi dukiya ko abin da ya shafi jinya ta ce ai wanda ya wannan ciwon wane ne ya samar hannu yana nan wanda ya sa hannun yana nan a cikin gidan ko kuma yana nan a unguwar shi kenan sai kwakwalwarka ta tafi wane ne ya maka sanadiyar kaza ko su wane ne suka yi sanadiyar kaza malam ya ce to wannan wani abu ne da yake warware wa mutum musuluncin sai fitar da kai a musulunci kullum abin da ake nema a wurin bawa shine alkhairi ya ga ya samu ci gaba ya samu nasara ya samu Allah ne ya kaddaro masa ita takan iya zama sanadiyar wane zaka samu ɗaukaka ta dalilin wane Allah ya rubuta ne sai kuma ya zamana wane ne mai rubuta ko mai sainin ɗin ya danka ma takaddar to idan Allah ya rubuta mai sainin ɗin nan ko baya so sai yayi sainin ɗin ya tabbatar maka eh mai ɗaukan ka ya ɗora a kujerar ko baya so sai ya ɗauko ka ya ɗora saboda Allah ne ya kaddara hakan ta kasance in Allah bai rubuta ba kuma bai isa yiwu ba haka idan matsala ce za ka shige ta za ka shiga to babu wanda ya isa ya hana kawai mutum ya ji daga Allah ne shi ma wancan daga Allah ne mala ya ce duk wanda ya aikata irin wannan yanayin ya ji Allah wani ne yake iya yi din ya ce to ya kafirta bisa ijima'in malamai tun daga sahabban manzon Allah da sauran tabi'ai da kuma sauran jagororin shiriya tun daga malaman tafsiri hadisi malaman fikihu duk sun yi ijima'i akan cewa duk wanda ya aikata haka ya kafirta Allah ya tsare mu daga haka mala yace wan nahyu an zalika hani game da haka kuwa huwa dinul anbiya jami'an shine addinin annabawa ga baki daya mutun yayi kokarin hana kansa ya hana wanda yake ga yana da ikon hanawa mala yace qala shaykhul islam rahimahullah ce shekul islam ibn taimiyya rahamar Allah ta kai gare shi ya faɗa fi bayanin ijima'i game da bayanin ijima'i ala kufri mutakhidhil wasa'iti inda Allah ya faɗa akan kafircin mutakhidhil wasa'ita masu riƙon tsani ɗin tsakaninsu da Allah ɗin a wajen Allah yana cewa man ja'ala mala'ikata duk wanda ya sanya mala'ika ya ɗauki wannan shi mala'iku ma ya ɗauka ba ma wani mutum ba, wal'ambiya a ko kuma annabawa, wasa ita ya sanya su a matsayin tsani tsakaninsa da Allah, ya da'uhum yana bauta musu, wa ya tsaluhum jalban manafi'a, kuma yana roƙonsu jawo wani abu mai amfani, wasaddal faƙati da kuma toshe matsaloli. wa tafrijal kurbat da kuma yayi damuwoyi yace fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin yace bisa ijma'in malaman musulunci wannan kafiri ne mutun ya dauko ya sa mala'ika a matsayin shi yake kaga kamar ya mai da shi abin bautan fa kenan shi yake roko abu kaza na cin nasara ko ya dauko annabi daga cikin annabawa yana roƙon kawai yanzu damuwa ya shiga eh to annabin nan ya yaye masa ko kuma nasara yake so akan kaza annabin nan ya masa wallahi na taba gani wannan a Sokoto wajen hubbaran shehu ko wanda za su zo kurin ko suna ta roƙon kaza ne wani makka fa wai yake so je yana ta roƙon shehu makka makka ko shi makka yake so ya je wani kuma dabbobin sa ne aka kore su aka sace ya zo kabarin shehu kuma yana ta roƙo to ba shehi ba ko mala'ika ne ko annabi ne Allah kaɗai ake roƙo Allah ya haifar maka da wannan abin da ya ɓata maka ba a nema a wajen wani Allah wannan ya keɓantu da Allah ne maɗaukakin sarki malam ya ce ƙwala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya abuduna min dunin lahi ma la ya daga cikin ɗabi'un mushrikai Allah yana ba mu labarin cewar suna bautawa abin da ba zai cutar da su ba koma bayan Allah, wala yanfa'uhum kuma ba zai amfanar da su ba, wa yaquluna suna cewa haula'i shufa'auna inda Allah suna ce waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah sai Allah ce kulka ce musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard shin yanzu kuna ba mu Allah labarin abinda bai sani bane a sama da ƙarsai subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke hada Allah da shi wannan siffa ce ta mushrikan farko ubangiji ta'ala yake ba mu labari suna bautawa abin da ba zai cutar da su ba ba zai kuma amfanar da su ba koma bayan Allah amma fa suna cewa ba wai sun yadda wai shine Allah ba a'a wai wannan din su ne masu ceton su a wurin Allah madaukakin sarki to har duniya ta nade kuma haka abin yake idan dai ka riki wani wai kana jin shine tsakaninka da Allah zaka bauta masa dan shine zai kai ka gaban Allah to shirka ne yana warware musulunci aina daga cikin abun da ake jefa ma al'umma wasu wasi a zuciya a ce kai kan ai tsarkinka bai kai ba matsayinka bai kai ba sai ka kama babban malami wane shine yake da sila tsakaninsa da Allah tsarkinsa ya kai tsakaninsa da Allah shi kuma Allah madaukakin sarki bai ware kowa daga cikin bayinsa ba kar mutum ya taɓa rena matsayinsa kar ka ji akwai abin da zaka roki ubangiji ta Allah ya hana ka so ake kullum bawa ya zama mai kyautata zato tsakaninsa da Allah duk tsanani in dai ka dunkufa wa gaya wa Allah Allah zai sanya maka mafita a cikin tsananin da kake ciki duk girman bukata kuma in ka dunkufa wa Allah da addu'a to Allah zai sauƙaƙe maka ita ta dawo mai sauƙi a gare ka ba a bukatar wasu wane ne shine zai gaya wa Allah matsalarka a kowa ma Allah shi kofar Allah a buɗe take ba kamar ta ɗan adam bace yana jin ya samu babban ofis to yanzu ba ka isa ka zo ofis ɗin ba he an maka iso ai haka muke mu a ɗan adam mutum na samun ofis sai ji yanzu kai baka isa ka zo kai tsaye ba sai ka zo ta hannun masinjansa ya shigo ya maka iso to kofar Allah a buɗe take shi Allah mai rahama ne mai jin kan bayansa kaga kenan idan aka ce wai sai dai wani ne zai maka roko a wajen Allah na ka fita daga matsala ko ka samu nasara kenan ya zama kamar ɗan adam ɗin kenan eh to Allah ba haka yake ba rahamar Allah ayyalwace take ga bayinsa mala yace fasammahu shirkan da malan da Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ga dabi'a su suna roƙon suna bauta abin da ba zai cutar da su ba kuma ba zai amfanar da su ba suna ce ai waɗannan din masu ceton su ne a wajen Allah yace to sai Allah yace a ƙarshe sai yace subhanahu wataala amma yushrikuna sai ce fasammahu shirkan sai Allah ya ambaci hakan da sunan me shirka ne kaga zama nau'i na farko din irin wancan na farkon ma'a annahum yusammunahu tashaffu'an yace duk da su fa ba shirka suke cewa abun ba su suna ce ceto ne su sun riki manya manyan malaman nasu ne a matsayin masu ceton su yace to duk da su sun ambace su da sunan masu ceto to sunan dai abun shirka wa Allah madaukakin sarki wa yaquluna suna cewa hadha laysa bishirkin ai wannan ba shirka bane ashirku ibadatul asnam suna cewa an ce fa shirka fa shine bautawa gumaka wa haula'i ma ya'buduna asnaman waɗannan kuma ba gumaka suke bauta ba Allah ya sa mun fahimci malam yana kawar mana da shubuhar da ake shigo da ita ne ce da a ce wai ka zama mushriki kai shirka shirka fa mushrikai sune masu bautar gumaka bautar gunki ne waɗannan kuma ba bautar gunki suke ba ko kuma malam ɗin ne gunki gunki fa ba abu ne mai rai ba a'a duk wani abin da zaka zo ka bashi matakin da ake bawa Allah ka bashi matsayin da ake bawa Allah to ka bauta masa eh bauta ce duk wani abin da yake ibada ce ta ubangiji ta'ala sai kai wa wani da ba Allah ba kowa ko a wane yanayi yake mutum ne ko ba mutum ba to ka bauta masa kayi zama kayi shirka da Allah madaukakin sarki Allah ya tsare mu malam yace irin wannan lafazin da suke suke ai su ba shirka suke ba su neman ceto suke malam wane ne ko babban malami wane ne zai cete su din nan yace wa haza jahalun mu'ib yace wani jahilci ne fa abun aibantawa na aibi fa ibadatul asnami naw'un min anwa'i shirki yace kaga bautar gumaka bautar gunki ai wani nau'i ne daga cikin nau'ika na shirka wa shirku huwa ibadatu ghairillahi ita kuma shirka ita ce bautar wani Allah sawa'un kana sanaman daidai ne wannan wani Allah ya kasance gunki ne aw shajaran ko kuma bishiya ce aw hajaran ko kuma dutse ne aw qabran ko kuma kabari ne aw waliyan ko kuma wani waliyi ne aw malakan minal mala'ika ko kuma wani mala'ika ne daga cikin mala'iku ko mala'ika ne daga cikin mala'iku jiya muke karanta ma'anan waliyi a cikin a makaranta kace na daga cikin abun da ake ake rudar da al'umma a ce ai wani waliyin Allah ne in ka taba waliyin Allah ka shiga uku to na daga cikin sharadin waliyi fa kawai imani da Allah madaukakin sarki jin tsoron Allah madaukakin sarki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ware waliyi an ce sai wane da wane ne zai zama waliyi ba ko kuma sai a gari kaza ake samun waliyi ba a'a a unguwarku a cikin gidanku in aka samu wanda ya imani da Allah ya ji tsoron Allah ya kuma bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hada sharuɗan imani ya riga ya hada sharuɗa na zama waliyin Allah na haka waliyin Allah ana samu a maza ana samu a mata ana samu a waccar kungiyar kuma a samu a waccar kungiyar a ko ina yana iya fitowa kaga kenan da a zo an kange a ce ai wane ne wali kuma mutum baya nada kansa wali shi ba shi yake nada kansa yace ni ne wali ba imaninsa da Allah tsoronsa da Allah da kuma bin manzon Allahnsa shi yake mai da shi wali kenan kaga kai ma zaka iya zama wali ba tare da masu nada waliyin sun kai sun san kai wali bane sun ware wani suna ta nada shi wali tayu ma kai kafi wannan walin da suke fada zama wali ban san ko an fahimcen ba tayo shi wancan walin da aka ware shi ake ta ce walin Allah ne tayo ma in ya keɓe ya fi ka saba wa Allah ka fi shi kiyaye dokar Allah ka fi shi bibiyar an ce haka manzon Allah ya ce eh ka riƙe kamkam ka yi aiki da abin da annabi ya ce kuma an an ware shi an ce shi ne wali shi kaɗai kaga ai ba iwa walittaka adalci ba Allah ya datar da mu malam ya ce aw salihan min as-salihin ko wani mutumin kirki daga cikin mutanen kirki ya ce haza huwa shirku wannan shi ake kira shirka mutum ya bauta wa wani Allah a ce wannan ɗin gunki ne ko bishiya ce ko dutse ne ko kabarin wani babban mutumi ko kuma wani waliyi ko mala'ika ko wani mutumin kirki mala ya ce wannan shi ake kira shirka walaisa shirku ibadatal asnami faqat ba wai bautan gumaka kadai shi ake kira shirka ba kenan kaga mutum zai iya tsayawa ya kallo kawai masu bautar gumaka ne kadai mushrikai shi kuma ya riki wani babban malamin sa ko babban mai gidansa yana shi ma yana shirka da shi bai san shi ma shirkan yake yi ba Allah madaukakin sarki ya yafe mana malam yace wa qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam Allah ya masa rahama ya fada yake cewa kullu man ghala fi nabiyyin duk wanda ya wuce iyaka ya yi shishigi cikin lamarin wani annabi, au rajulin salihin ko kuma wani mutumin kirki mutumin ƙwarai, waje alafihi nau'an minal ilahiyya ya sanya masa wani nau'i na allantaka. Mislu an ya ƙola misalin ya ce, Ya sayyidi fulan unsur ne, ya ce, Ya shugabana wana ka taimake ni, au a ko ka mun gudumawa, ka ban gudumawa, ka cece ni. au urzuquni ko kuma ya sayyidi fulan ya kai shugabana wani ka azurta ni yace au ana fi hasbika ko kuma yace ni ina cikin tsammaninka sai yadda kai da ni ni kan ina nan sai yadda kai da ni yace wa nahwi hadhihi alaqwal da irin dai waɗannan maganganun fa kullu hadha shirkun shirkun sarihun mala yace duk wannan fasirka ce ƙararrawar da take a fili ka rike wani ka ce shugabanka ne shine zai taimake ka akan kaza Allah ya sa muna bambanta taimakon nan taimakon abun da dan adam Allah bai bashi damar ya iya yi ba ka ji kai kuma shine zai iya yi maka a'a anan shirka take fitowa yace wa dalalun kuma bata ne yustatabu sahibuhu ana neman mai aikata hakan wanda ya aikata haka ya nemi iya tuba wa illa in ba haka ba kutila akan kashe shi ne saboda tsare aƙida ta musulunci Allah ya sa muna tare na'am inna lillahi tuntuɓe mutum ya kira sunan wani shi ne abin da ake magana a kai matsala ce na ko wani abu ne kake riken zai faɗi sai ka kira sunan wani ya zo ya taimake ka duk wannan ita ake kira shirka din ita ake kira shirka kaga zai sha bamban da wani abunka ne a ƙasa ka ce wani taimake ni ka miƙo min wannan wata dama ce da Allah ya bashi ne ya ɗauka ya miƙo maka kaga wannan taimakekeniya ne na mu'amala tsakanin mutane amma kana neman za ka shiga matsala wai ka kira wani ya zo ya fitar da kai matsalar da Allah ne mai yi to kuma wannan ita ake kira shirka Allah ya tsare mu wannan gabar da yace yustatabu sahibuhu wa illa qutila dinnan a kashe shi mu kula a baya mun yi magana ina garan wancan darasin ne na 27 ko da muka yi magana lokacin da sayyidina abubakar ya yaƙi wanda suka ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sa shubuha a ƙarƙashin ire-iren waɗannan abubuwan a ce ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ya yaƙi al'umma yayi kaza yayi kaza ban san ko muna tare ba a lokacin na yau ta kalma na ce aikin da sayyidina Abubakar yayi ba a matsayin sa na Abubakar yayi ba a matsayin sa na khalifa ne na jagora a wannan lokacin na haka kar a samu kofar cewa duk abin da ya faru wani ya ya bar musulunci kuma ɗaiɗaikun mutane ne da su ɗau mataki jama'a muna tare sannan kuma ana iya fakewa ce to gashi ai shi kawai ya yaƙi al'umma ya kashe wanda ya kashe yayi wanda ya kashe bisa hikimomin da Allah madaukakin sarki ya haska masa bisa kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin tsaro ne da Allah madaukakin sarki yayi nufin yi wa addinin musulunci inda ba don haka ba da addinin tun daga rasuwar manzon Allah rugujewa ne da ba don Allah ya tsayar da tsayayyen da yi wannan tsayin daka akan tabbatar da shi bayan rasuwar manzon Allah ba ai lokacin ba ma wasu can gefe ba sahabbai khalifa na biyun ma sayyidina Umar ai ji yayi kawai ba za yiwu a ce annabi ya mutu ba saboda matsayin annabi a ce ya mutu kaga me matsala za ta shigo sai Allah ya jeho sayyidina Abubakar yayi wannan tsayo yayi wannan aikin to sai su fake da wannan a ce to ai azzalimi ne shi bai nemi su tuba ba ai bai tsaya ya bi su a hankali ba ya lallaba ya lallaba yayi kaza ba har kuma duniya ta nade duk inda shugaba yake sai ya sa matakai biyun nan haka manzon Allah ya jagoranci al'ummar linan wa shiddatan akwai gurin da kawai sassautawa da ka yi ka ja mutane da lallami da lallami akwai gurin da in ka zo kawai ta karfi zaka sa doka kowa sai yayi kafin a wuce gurin ban san ko muna tare ba don haka mai kofar sukan nan Allah ya ganar da shi ba kofa ce ta suka ba eh wani haske ne da musulunci Allah ya nufin tsare mana musuluncin ya zo zuwa gare mu sai ya fito da sayyidina Umar kuma ya haskaka masa eh sayyidina Abubakar ya haskaka masa tsayuwa akan abun da ya tsayo akai na jajircewansa amma da yanzu an samu matsala eh da bai zo zuwa gare mu ba dan da yanzu duk arurdar da yanzu babu bai zo zuwa gare mu ba Allah ya ƙara musu daraja ya kai haske makwancinsu ko yanzu me yake faruwa wani lokacin da aka samu rikici ya barke anyi anyi anyi ko sai ka ji gwamnati ta ce me ake cewa ba fita na tsawon awa kaza din nan na to an sa wannan kafi kafi ko an sa shi me yasa an yi ne da niyyar kawai dan kowa a ce ya koma gida azabtar da shi kare ta abinci me ake nema mafita ana neman zaman lafiya ana neman mafita wa al'umma Allah ya ganar da mu wa alaikum salam na'am na'am wayansu sun taso daga lafiya na jin na sarawa su tafi za su tafi maulidi a kan sai suka yi hatsari a hanyar aka ɗebo su aka kawo su nan cikin asibiti in ka shafa wa mutum sirri da akan cin su ne da na iya ce shehu mai haka da kai
ba su yi da shi da a shafa masa abu mai zafi ba da a zafar da a zaftar da shi zai sha azawa abin dariya na da in kana jin yadda suke maganganu kuma ga su maza je da mata a haɗe a cakuɗe in kana jin irin maganganun da suke kai komai jahilcin ka kawai da ka gane cewa wayannan ba an su jahilci wallahi la hawla wala quwwata illa billah Bai haka da kai ba shehu ba shehu mai namu ya hatsari ba kaga shehu bai tsare su ba kenan da hatsari ba za su to kaga in dai hankali na aiki ni a ranar na bar shehu to Eh, ba mu yi dai da kuma ya zo ya aikata eh Allah ya rufa su
wato sai dai Allah ya shiga cikin lamuranmu fa na ɗaya daga cikin wani lokacin ni nazari na in na taso irin wannan jiya muna ta tattauna da samarin malaman ma islamiyya akan irin wai idan mutum ya mutu ya bar baya ɗaya daga cikin yana ce shi fa kawai solution na farko ya ce kawai yar garinsu ya aura in ya tashi aure a ce yan ningiya aura na haka in ya mutu dama yar garin ce ga gidansu can na ce to kuma baka san a garin a gidan kuma za ka iya jin wane ma kana jin kyamar a ce zuriyarka ba ne? ballantana a garin a gidan kuma za a iya fito muku da wanda za ka ji ba ka so ma a danganta shi a ce naku ne a cikin gidanku sai dai in haular kar- karama ce amma in haular ta yadu sai ka ji ga wani ma ballantau kuma a garin nace ai kawai wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida yace kai na farko ko yi kokarin ka ji tsoron Allah ka kiyaye eh in ka tafi Allah zai zuba zai zubanci lamarin bayan naka nace to ni ba damuwa ta yanzu wai ana duk sai aka jirkita tunanin yawanci al'umma shine idan mutum ya mutuwa zai dauki dawainiyar abin da ya bari na basu abinci na musu sutura na musu kaza da kaza nace to duk ba wannan bane fargabar in ka mutu za su dawwama akan musuluncin eh dan kwatanta sallan nan da kake tashi in zaka tashi kace ku tafi sallah sau biyar ɗin nan ka yi sa'a su yi sau uku yanzu to idan ka mutu za a ja- za a samu wanda zai yi tsayin dakar ko sau ɗaya suna yi mai ce musu ku tashi ku tafi sallah yaya kake hango waɗanne irin abokanai za su kama wanda za a yi complete salloli biyar ɗin nan ba su halarci masallaci ba ne ko kuma wanda zai zo ya dankwala musu irin wannan aƙidar da ana ce Allah za a shiga damuwa kuma su kira sunan wani wallahi duna daga cikin abin da ya kamata a yi ta nazarinsa saboda masu wancan aikin fa kashe kuɗi suke na musamman akan wannan aikin eh kashe kuɗi yadda suke taimakekeniyar juna akan wannan aƙidar wallahi tallahi ahlus sunna ba sa yi zance na gaskiya yanzu wani yana jin kawai za a tafi wannan taron ba shi da kuɗin mota in zai ce "Ka- ka bari a yi ba kai e to wallahi wani zai ɗauki nauyinsa dai biya masa kuɗin mota don aje a yi ya san kawai dai ya ƙara kame shi ne aka yi sako-sako za a iya samun matsala zai yi rauni ya bar abu to yadda suke shiga saƙon nima yanzu saƙo-saƙo suke isar da wannan aƙidar wallahi tallahi ahlus sunna ba sa yi ba sa yi ba ma yin yadda suke yadda suke jajircewa akai ba ma yi zance na gaskiya sanan ga wani abu da suka dauka sai abin da ya da cin rai duk inda ahlus sunna suke ka je ka dauki kowanne duk masu da'awar sunna ka je ka zauna cikin su ka ga da mu'amalar su take na cin kafar juna na rashin soyayya wa juna da sauransu rashin soyayya da juna rashin taimakon juna rashin komai da ka gani wannan ɗabi'un na ahalin sunna yana nan wannan munanan ɗabi'un sun fi taruwa a cikinmu eh wallahi sun fi taruwa a cikinmu amma yadda suke su mutum zai zama kasuwanci yake a ƙauye wallahi zai da- zama ya sauƙaƙa kayan kasuwancin nasa da ragi da fara'a da komai haka suke daddankwala musu irin wannan aƙidin zai shiga kaya da ƙauye kayan da yake sai da shi naira ɗari biyu zai zo ya rage wa wannan naira hamsin ya jawo shi da fara'a da komai yayin da in ahalin sunna ne ka je da ɗaurariyar fuska da kaza dai maka da jin kawai haka za ku rabu da shi wurin wa dai koma mai saye kwastoma to haka suke yi fa a ƙauyukanmu haka suke yi ina da ɗan uwana na jini aƙidar shi a yake yadda yake mu'amalantar su idan ya je wallahi sauran duk wani wanda yake gidanmu yake yake jin shi dan izala ne ko dan kaza ne baya wannan mu'amalar eh shi din kuma ƙasa-ƙasa yake a gidan namu amma manya-manyan gidan namun da muka taso muka gansu suna ta da'awar sunna din wallahi shi wannan yaron idan ya shiga ƙauye yanzu duk ƴan uwan ya ɗebe su saboda ya riga su zuwa duniyan ya je yadda zai mu'amalance su ta sha bamban da yadda suke mu'amalarsu da gaske irin waɗannan matsalolin ahalin sunan da suke da sunna sun fi kowa waɗannan matsalolin sai dai in za su gyara don a samu nasara amma masu wannan da'awar sun yi nisa sun wuce duk yadda mutum yake tunani sun yi nisa dabarbarunsu na wajen isar da saƙonsu ba irin namu ba ne haɗin kansu ba irin namu ba ne sai dai Allah ya ganar da mu kawai malam yace wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace wa min anwa'i shirki na daga cikin nau'ika na shirka shine talabul hawa'iji min al-mauta wal istighathatu bihim yace neman biyan bukatu daga wurin mutattu da kuma neman gudumawar su wanda ya mutu ka zo kuma kana kiran sunansa kaga kamar da yanzu wannan din yake fada din ka taba shi yana shehu shehu is shehu alive shehu ai ya mutu amma yana kiran shehun ya zo ya taimake shi ya bashi gudumawa wattawajjuhu ilaihim da kuma fuskantar su yace wa hadha ashlu shirkil alami wannan fa shine tushen shirkar duniya ga baki daya fa innal mayyita qad inqata'a amaluhu yace domin shi fa mamaci aikin sa ya riga ya yanke wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra tunda ya riga ya mutu bai amfa bai mallaka wa kansa wata amfanarwa ko cutarwa yana cikin rami yana kabari me zai iya yanzu shi a kashin kansa ma sai dai in yayi aiki na kware aikin sa ya amfanar da shi yace fadlan amman istaghatha bihi fadlan amman istaghatha bihi ballantana kuma wanda shi yake neman gudumawan nasa shi ma a kashin kansa bai yi wa kansa ba wasa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah ballantana kuma wanda ya nemi gudumansa kuma ya roke shi akan ya cece shi zuwa ga Allah wa hadha min jahalihi bi shafi'i wannan fa saboda jahilcin sa ne game da me ceton wal mashfu'i indahu da wanda ake neman ceton a wurin sa wa qala san'ani imam san'ani ya fada fi tathhir al-i'tiqad ya faɗa a cikin tatuhiru li'tiqadi yake cewa man i'taqada fi shajarin aw hajarin aw qadarin duk wanda ya kudurce game da wata bishiya ko wa dutse ko kabari aw malakin ko kuma mala'ika aw jinniyin ko wani aljani aw hayyin aw mayyitin ko mai rai ko mutacce annahu yanfa'u aw yadurru cewar wannan mala'ikan aljanin dutsen bishiyar wane ne ɗin suna cutarwa ko suna amfanarwa ya ce au annahu yuqarribu ila Allah ta'ala ko ya kudirce waɗannan daga cikin waɗannan suna kusantar da mutum zuwa ga Allah au yashfa'u indahu ko kuma za su masa ceto a wurin Allah fi hajatin min hawa'ijid duniya cikin wata bukata daga bukatun duniya bi mujarradit tashaffu'i saboda kawai tsantsar neman ceton wattawassuli da kuma tawassuli ila rabb ila rabb ta'ala zuwa ga ubangiji ta'ala duk wanda ya kudirce haka malai ce fa innahu qad ashraka ma'a Allah ghayrahu to lalle shi ya hada wani Allah tare da Allah duk wanda ya kudirce wannan Allah ya tsare mu da kudirce haka wa'taqada ma la yahillu i'tiqaduhu kuma ya kudirce abin da bai halatta ya kudirce shi ba kama i'taqada al-mushrikuuna fil awthan kamar yadda mushrikai suka kudirce game da gumaka Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wannan shine abun da yake warware kalmar la ilaha illallah na biyu kuma zamu tsaya akan sa Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abun da muka ji ubangiji ta'ala ya ganar da mu daidai ya bamu ikon tafiya akan daidai akwai matsala wa alaikumus salam